Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya yi bayani fi hazihil jumla a wannan gaba ala fa'idatin azima a bisa wata fa'ida mai girma haithu bayyana anna min hikmat min hikmatillahi azza wajal lokacin da ya bayani cewa na daga hikima Allah mai girma da buwaya annahu lam yab'ath nabiyyan cewa bai aiko wani manzo ba illa ja'ala lahu a'da'an min al-ins wal jin face sai da ya sanya mishi mikiya daga mutane da aljanna wa zalika anna wujud al-aduwi yamhusu al-haqq wa yubayyinu samuwar miki to gaskiya tana raurewa a samu gaskiya tsantsa wa yubayyinuhu sannan kuma samun miki hallau gaskiya tana bayyana fa innahu kullama wajada almu'arida duk lokacin da ya samu wanda zai mai ya cin karo ya cin karo da abin da ya wadi na gaskiya qawiyat hujjatul akhar to sai hujjar wancan ta karfafa wa hadha alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil anbiya ja'alahu aidan li atba'ihim abinda Allah maɗaukaki ya sanya wa annabawa mikiya haka ya sanya wa mabiyansu mikiya kenan yadda manzanni da annabawa suka kasance akan tafarki cewa tare da su akwai mikiya wanda suke adawa da abinda suke kira to haka nan su ma mabiyan annabawa suna da mikiya wanda suke adawa da abinda suke kira akan shi fa kullu tiba'il anbiya yahsulu lahum mithl ma yahsulu lil anbiya kenan dukkan wanda suke bin annabawa na samu su abin da yake samun annabawa qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa shayatin al ins wal jin haka nan muka sanya ga kowane annabi aduwwan wani miki shayatin al ins wal jin daga shaydannai na mutane daga shaydannai na aljannu yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl gurura wanda za su yi kawa junan wahayi na abin da ya zama to ƙarya ne wanda za ta rudu mutane wa qala haka Allah madaukaki yace wa kadhalika ja'alna li kulli adu li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira haka nan muka sanya ga kowane annabi wani miki minal mujrimin wanda suke tsallaka dokokin Allah madaukaki wa kafa bi rabbika ya ishi ga ubangijinka hadiyan mai shiryarwa ne wa nasiran kuma mai rinjayar da bayan shi ne wanda suka bi mai suka mai da qala fa inna haula'i mujrimin wa annam mujrimai ya'taduna 'ala ar-rusul suna ta'addanci ka akan annabawa wa atba'ihim da mabiyansu wa alama ja'u bihi haka suna ta'addanci akan abin da suka zo da shi na gaskiya bi amrai ne da abubuwa guda biyu al'awwal al'amari na farko at-tashkik sanya shakku a cikin wani hukunci kuma na daga cikin salon da mikiyan addinin musulunci yanzu suke bi su sanya wa musulmi shakku akan wani abin da ya tabbata na gaskiya ne sai zama to mutum sai kaga iya shi gashi dai bai ba da gaskiya ba kuma bai ba da rashin gaskiya ba saboda shakkun da ya samu na abin da ake ya zama to matsala ce ko na hukunci abu na biyu al'udwan idan suka ga shakku bai yi aiki ba to yanzu kuma za su koma ta ɓangaren ta'addanci su zartar da manufarsu a aikace قال أما التشكيك game da sanya shaku wa qala Allah ta'ala fi muqabalati sai Allah madaukaki ya fadi a yanda za a fuskanci irin wannan shaku da za su sa mutane yace wa kafa bi rabbika hadiya ya ishe ga ubangijin ka mai shirya suwa kenan koda an sanya wa mutum shaku to Allah madaukaki shi yake sai shiryar da mutum liman arada an yudillahu a'da al'ambiya ga wanda ya so ya batar da shi na mikiya annabawa wa amal udwan game da ta'addanci fa qala Allah ta'ala fi muqabalati sai Allah madaukaki ya fadi a abin da zai fuskanci wannan ta'addanci da shi qala wa nasiran kuma shine mai ba da nasara shine wanda yake rinjayar da muminai liman arada an yarda ga wanda ya so ya ji tsoro ya tsoratar da a'da'an anbiya a wannan mikiya na annabawa fallahu ta'ala ya hadi rusul Allah madaukake shine mai shiryar da manzanni wa atba'ahum da mabiyansu wa yansuruhum ala a'da'ihim shine yake ba su nasara a bisa mukiyarsu walau kanu min aqwal a'da ko da dai sun kasance su ne mafi ƙarhin mukiya al'amarin ba wai iya ga alaka bane kawai da ƙarhin makami akwai hikima Allah madaukaki sai Allah madaukaki ya so makamin nan zai yi abin da zai yi fa'alaina Allah nai'as shi ne malam yake cewa to wajibi ne a kanmu kad mu saki mu ɗebe ƙamna likasrati al'ada dalilin yawan miƙiya wa ƙuwatu man yuqawimul haqq da ƙarhin wanda yake gwagwarmaya da gaskiya kai ya sanya wannan yawan su mu samu karai zuciya mu ɗebe ƙamna kan cin nasarar Allah madaukaki fa innal haqqa kama qala ibn al-qayyim rahimahullah domin gaskiya kamar yadda ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa al-haqqu mansurun gaskiya dai mansurun abu ne wanda za a samu nasara da shi ana nasartar da gaskiya wa mumtahinun kuma abu ne wanda za a jarraba mutum da shi fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman yace kadda ka ji mamaki domin wannan shine sunna ta Allah maɗaukaki mai yawan rahama duk yadda aka yi aka yi wa ƙarya ado da ƙyalƙyali aka mara mata baya to fa gaskiya duk yadda za a yi ƙarshe dai gaskiya ita za ta yi nishayi fala ya juzu lana annai asa bai dace ba a gare mu mun ɗebe kamna bal alaina an nutila nafs wajibi ne a kanmu mai dogon numfashi nafas kan murja da baya wa annan tazira kuma mu saurara wa satakunu al'aqibatu lil muttaqin da sannu kyakkyawan makowa makoma za ta kasance ga mu'minai ga wanda suke jin tsoron Allah madaukaki fal amru dafi'un guri abu ne wanda zai tura mutum qawiyun lil madi wanda zai sanya mutum ya zarce fi da'awa a cikin kiraye zuwa ga Allah madaukaki wasa'i fi injajihi fi injahihi da nacewa dai da tahiya saboda ciyar da nasara ga wannan kira da zai kama annal ya'sa sababun lil fashil kamar yadda ya zama to ɗebe kamna kuma sababi ne na kasa kai gacci da munuha wa ta'akhur fi da'wa kuma ɗebe kamna wani abu ne ci ma bayani na da'awa ko kira zuwa ga Allah mabaukaki قال وقد يكون للعاداء التوحيد علوم كثيرة كان سما وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم yake cewa qad yakunu lil ada tauhid ulumun kathira mai yiwa a samu ga mikiyan tauhidi ilimi mai yawa wa kutubun da littattafai wa hujjajun da hujjoji kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki ya ce falamma ja'atuhum rusuluhu lokacin da manzanninsu suka zo musu bil bayyinat da hujjoji da dalilai farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi murna da abin da ke tare da su na ilimi idan arafta zalika malam ya ce to idan ka san wannan wa arafta anna tariqa ila Allah labudda lahu min aada qa'idina alayhi kuma kasancewa wata farki na Allah babu makawa sai ya samu mukiya wanda za su zo su kange shi taushe su tsaya akan shi wani ya huci ko kai ya bi ahlu fasahatin mutanen da suka iya magana wa ilmin da ilmi wa hujjajin da hujjoji fal wajibu alayka an tata'allama min dinillah abin da yake wajibi a kanka shine ka san abin da ke addini na Allah madaukaki yanzu duk matsalar da take tare da al'umma matsala ce ta jahilci sai kaga mutum ya jahilci addinin da dalilin shi Allah madaukake ya halicce shi shi yasa kowace guguwa sai ta zo ta tahi da shi bai ya iya bambantar da wannan abu addini ne ko shari'a ce ko kuma wannan kama kama ne abinda mutane suka kirkiro kawai sai ya kama ya runguma a addini cewa shi addini ne alhali baya da alaka da addini to sai zama to wajibi ne ga mutum ya ilmantu da addinin da Allah madaukaki ya halicce saboda shi ma yashiru laka silahan abinda zai kasance ma makami wanda zaka kare kanka daga dukkan abin da ya zamanto an zo an kwaso shi an kawo shi an raba da addini alhali ba addini ba fatuqatil bihi sai kai yaki da wannan makami na ilimi haula shayatin wa annan shaytanai alladhina qala imamuhum wanda shugaban su yace wa muqaddimuhum na gaban su li rabbika azza wajal yace wa ubangijinka mai girma da buwa shine shedan yake cewa la aqudanna lahum siratal mustaqim wallahi tabbat sina tauye musu hanyar ka mai kaka sinan sina kange su daga daga daga hanyar ba za su bi ta ba sun kama hanya sai na je na kange wannan na datse wannan hanya thumma la'atiyannahum min baina aydihim sannan zan zo nan zan zo musu a gaban su wa min khalfihim ta bayan su wa an aymanihim ta dama su wa an shama'ilihim ta bangaren hagumkin su wala tajidu aktharuhum shakirin kuma ba za ka samu ba mafi yawancin su masu godiya da ni'imar da ka musu ta imani sai kaga Allah madaukaki ya ba mutum ni'ima ga su masu dumbin yawa amma ya waiwaya ya godewa Allah madaukaki a wannan ni'imar ba abin da ya dame shi sai ga kaman ma ba ni'ima bace sai radda ta kubci zai gane cewa ashe wannan ni'ima ce ba karama kalkashin wannan malam sai ya ta'aliki yake cewa ya'ani anna a'da'ar rusuli alladhina yujadilunahum wa yukazzibunahum mikiyan manzanni wanda suke wa manzanni jayayya suna karyata su kad yakunu indahum ilmun kathira mai wa ulumun kathiratu mai wa a samu ilimi mai yawa ilmun muka mai yawa tare da su wa kutubun wa shubahatin yusammaunaha da littattafai da shubaha rikita wadda za su yi ka ambata ta hujjajan hujjoji yulabbisuna biha ala nas wanda za su yi kawa mutane ruha-ruha da wannan hujjoji talbisin abu shine ka rihe gaskiya ka kawo wannan ka kwatsa da wancan domin ka taushe gaskiya fa yulbisuna al bil batil suna tauye gaskiya da ƙarya kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki yace falamma ja'atuhum rusuluhum lokacin da manzanninsu suka zo musu bil bayyinati da hujjoji farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi murna da abin da ke tare da su na ilimi kina suka yi watsi da abin da annabawa suka zo da shi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suka kasance suna izgili da shi ya riske su ya zanto gaskiya akan su ranar kiyama wa hadha al-farqu mazmum irin wannan farin ciki na ilimin da za ka taushe gaskiya da shi abin zargi ne wale annahu farhu bi ghairi ma yurdillah domin murna ne da abin da baya yarda da Allah madaukaki fa yakunu min al farh al mazmum sai kasance na daga cikin farin ciki ko alfahari da abin da ya zama to na zargi wa ashara al muallif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yayi nuni بهذه الجملة دون الجملة مغانا إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء cewa ya kamata mu san abin da ke tare da wa'ancan mutane wanda za su taushe gaskiya min al'ulumi na ilimi wa shubahati da ruha-ruha ko kuma a shubaha min ajili an na rudda alaihim domin mu samu mu maida musu murtani bi silahihim da makamansu wa hadha min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan na daga tafarkin annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata a gare shi wali hadha dalilan haka nan ne lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lokacin da ya aika mu'adh radiyallahu anhu ya zuwa yaman qala lahu sai ce mishi innaka ta'ti qauma ahli kitab kai zaka zo wa mutane da ma'abuta littafi kenan ba jahilai bane suna da ilimi qala wa zalika min ajli an yasta'idda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mu'adh bin jabal wannan magana iya nihin to yayi bashiri yayi shirin da abinda zai je iske ba jahilai bane zai je iske wanda zai kira su zuwa tauhidin Allah madaukaki masana ne kenan yayi shiri lahum wa ya'rifa ma indahum min alkitab ya san abin da ke tare da su na littahi hatta ya rudda alaihim domin ya samu ya maida musu martani bima ja'u bihi da abin da suka zo da shi qala idza arafta hadha idan ka san wannan anna li ha'ula'i al'ada kutuban cewa wa'annan mikiya suna da littattafai wa uluman da ilmomi wa hujjajan da hujjoji yulbisuna biha alhaq wanda suke ridlibe gaskiya da wannan ilimi bil batil da ƙarya fa alayka an tasta'idda lahum wajibi ne akanka ka musu shiri na musamman da ilimi wal isti'dadu lahum yakunu bi amrayn shirin wannan da zaka musu iya kasancewa ne da al'amari guda biyu ahaduhuma dayansu ma ashara ilaihi al-muallif rahimahullah shine abinda wannan malam yayi nuni ya zuwa gare shi wanda rahma Allah madaukaki ta ƙara tabbata gare shi bi an yakuna ladaika min al-hujaj shariyya ya zamanto tare da kai na da tare da kai hujjoji na shari'a wal aqliya da hujjoji na hankali domin wani lokaci hujjoji na shari'a wanda bai yi imani da Allah ba ba zai saurare ka ba amma hujjojin da zaka kawo na hankali wanda a hankalce in yayi tsokaci ya yi tunani zai san abin da kake ne mata da fa'abihi hujjaja ha'ulai abin da za ka ture hujjojin wa'annan mutane wa batilahum da ƙaryarsu a tsani abu na biyu an ta'arifa ma'in dahun min albatil kuma hallau dole ne ka san abin da ke tare da su na ƙarya hatta ta rudda alaihim bihi domin ka maida musu murtani da shi ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء التعارض النقلي والعقل دليل هكا شيخ الإسلام ابن تيمية وند رحمه الله تقار تبتا قريش يفري أتكل التاهش درء التعارض النقلي والعقل كوري تنكرو نحنكلي نقل abin da ya zo daga alkur'ani ko suna mazala sallallahu alaihi wasallama wal aql kuma da abin da yake a hankalce babu cin karo in dai hankali tacacce ne ba gurbatacce ba ne ba wanda ba gurbata shi ba to bayya cin karo da abinda nassi na alkur'ani ya zo da shi ko suna manzala sallallahu alaihi wasallam a ingantatta qala yace innahu ma min insanin ya'ti bi hujjatin yahtaju biha babu wani mutum wanda zai zo da wata hujja wanda zai kawo hujja da ita alal batili illa kanat hujjatan alayhi wanda zai kawo hujja da wannan hujjojin shi akan ƙarya face sai ka samu wannan hujja a kan shi take kenan shi da kanshi ne yake maidawa a kan shi murtani walaisat hujjatan lahu ba hujjar shi bace ba masu tari ka sa ido don mutanen da za su kawo da hujjoji akan kare wani abu wanda suke kai wanda ba a same shi ba daga alkur'ani ko suna manzala sallallahu alaihi wasallama zaka samu da kai dan tunani zaka samu cewa wannan hujjojin su ne za a dora wa hujja wannan kenan ba tasu bace a kansu ne wannan hujja take wa hadha al-amr kama qala ar-rahman rahimahullah wannan kuma al'amari kamar yanda wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ne yace fa innal hujjata as-sahihata idha ijtahajja biha al-mubtil ala batilihi domin hujja ingantatta idan makaryaci ya kafa hujja da ita abu sakariyar shi fa innaha takunu hujjatan alayhi to wannan hujja ta kunu hujjatun alai za ta kasance hujja ce a kan shi ba ta shi ba walisat hujjatullah ba hujja shi bace ba fa'ala man arada an yujadila haula wajibi ne ga wanda yake so yayi jayayya yayi gwagwarmaya da wa'annan mutane ya ta'akkada ya tabbata an yulahiza hadain al-amrayn dole ne ya tabbata yayi tsokace a bisa wannan al'amura guda biyu الأمر الأول an yafhama ma indahum min al-ilmi hatta yurda alaihim bihi ya san abin da ke tare da su na ilimi domin ya maida musu martani a ciki mutum ne ba ka san abin da yake da shi na ilimi ba ba ka iya maida mai martani amma kai ka karanci abin da yake tare da shi kai kuma kana da abin da baya da shi to sai zama to ya yi zama sauki a gare ka don ka maida mai martani wal amru thani al'amari na biyu an yafhama al-hujaj ash-shar'iyya yayi kokarin fahimta hujjoji na shari'a wal aqliya da hujjoji na hankali allati rudda biha ala haula wanda zai mai da murtani a bisa wa'annan mutane walakin idza aqbalta ala Allah malan ce sai dai idan ka fuskanci Allah madaukaki wa asghaita ila hujjajihi ka saurara zuwa hujjojin Allah saurare na fahimta wa bayyan wa bayyanatihi da hujjojin shi dai wanda yayi bayanin su fala takhaf wala tahzan kadda ka ji tsoro kuma kadda kai bakin ciki dalilin mene inna kaida shaytani kana da'ifa domin makircin shaytan ko kaidin shaytan abu ne mai rauni rauni gare shi qala wal ami min al muwahidina mutanen da suka zamanto ba su da ilimi na wanda suka kadaitar da Allah madaukaki da bauta yaghlibu alfan min ulama'i haula'il mushrikin mutum ɗaya daga cikin su zai rinjaye mutum dubu na irin wannan malamai wanda suka zamanto kan ƙarya suke haula'il mushrik ulama haula'il mushrikin malaman wa'annan mushrikai ko jagororinsu كما قال تعالى كما يند الله مدوكاكي yake cewa wa inna jundana lahumul ghalibun lai tabbat rundunoninmu lahumul ghalibun wallahi sune masu cin nasara sune masu galaba akan kafirai qala yuridu al muallif rahimahullah malan iya so wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yayi bayanin cewa anna an yushajji'a min man akbala ala Allah iya so ya zagawa ya karawa wanda ya fuskanci Allah madaukaki ya kara mai kai karhin gwiwa wa arafa alhaq wanda ya san gaskiya bi Allah ya khafa min hujaj ahli albatil kai ya saki ya ji tsoro daga hujjojin makaryata li'annaha hujajun wahiya domin hujjoji ne rugazazzu wanda ba su da matsayi wa hiya min kaidi shaitan wannan hujjoji na daga kaidi ko tarkon shaitan wa kad qala Allah ta'ala kuma tabbat Allah madaukaki ya ce inna kaida shaytani kana da'ifa wa fi dhalika yaqulu al-qa'il a cikin wannan magana ne wani mai fadi yake cewa hujjatun tahafat kazujaji takhalafa haqqan ala kulli sa'irin wa maksur kasirin wa maksur yake ce hujjatun tahafat hujjoji ne wanda suka saraya kazzujaj kai ka ce kwalba ce wadda ta washe ta khalaha haƙƙun hujjojin da gaskiya ta tuɗu da ita ta kutsa wa kullu kasirin wa maksur tukur kowanne kasirin mai karya ne wa maksurin kuma abin karyawa قال الشيخ رحمه الله تعالى malamin wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wal ami min al muwahhidin mutumin da baya da ilimi shi yake cewa ami wanda ya kasance daga masu kadaitar da Allah da bauta ya galibu alfan min ulama'i haula al mushriki iya rinjaye mutum dubu daga malaman waɗannan mushrikai wastadalla bi qawlihi ta'ala kuma ya kawo hujja ne da fada Allah madaukaki da yace wa inna jundana lahumul ghalibun tabbat lalle rundunonin mu sune masu rinjaya marinjaya al'ami min al-muwahhidin yani min alladhina yuqirruna bit tauhid ana nihin wa'anda suke cikin wanda suka tabbatar da tauhidi bi anwa'ihi thalathati da dangogin shi guda uku al-uluhiyyah tauhidul uluhiyya wa rububiyya da rububiyya wal asma' was sifat da sunaye da sufofi na Allah maɗaukaki yaglibu alfan min ulama'il mushrikin iya rinjaye mutum dubu daga malaman mushrikai li anna ulama'i haula'il mushrikin yuwahiduna Allah domin wa'annan malaman mushrikai suna kadaitar da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya tauhidan naqisan tauhidi wanda ya zamanto tawayayye ragagge haythu innahum la yuwahhidunahu illa bi tauhid rububiyyah lokacin da ba sa kadaitar da shi sai kawai ta bangaren tauhidi na rububiyya tauhidi na bangaren ayyuka na Allah madaukaki na cewa shi yake halitta shi yake rayawa shi yake arzutawa shi yake kashewa shi yake sa cuta da abin da ya kama da haka shi ke tsamewa daga bala'i duka wannan mushrikai sun yarda da haka kadai wa hadha tauhidun naqisun wannan tauhidi ne ragage laysa huwa tauhidan fil haqiqa shi kuma wannan ba tauhidi bane na a hakikance bi dalili anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qatala al mushrikin dalilin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki mushrikai alladhina yuwahhiduna Allah hadha tauhid wanda suke kadaitar da Allah madaukaki da wannan tauhidi walam yanfa'uhum hadha tauhid wannan tauhidi nasu bai amfane su ba walam ta'as walam ta'asum bihi dima'uhum tusam bihi dima'uhum wa amwaluhum dukiyoyi jinanan su da dukiyoyin su basu katanguba da wannan tauhidi wal ami min al muwahhidin yaqra'u bi anwa'i yuqirru bi anwa'i tauhid shi kuma wannan mutum wanda ya zama tona daga cikin masu kadaitar da Allah da bauta ya tabbatar da tauhidi as-salasa wannan tauhidi guda uku tauhidul rububiyya wal uluhiyya wal asma was sifat fa yakunu khairan min haula sai kasance shine mafi alkhairi daga wa'annan ina ga muna yi tsayawa kan wannan gaba saboda lokaci ya dan ja abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada kuma muka yi kuskure الله غفرت لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك